أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم من لا يرحم لا يرحم أنصتوا رحمكم الله
akwai tambayoyi نعم a tambaya ta farko ita ma irin ta jiya ce نعم tsaraba ce نعم
akwai wasu daga cikin manyan ƙasan nan نعم da suke tafiya kamar aikin umara a ƙasar saudiya نعم to idan suka je can sukan yi zakka a can suna raba kuɗaɗe haka masu ɗan nauyi نعم to amma zakkar idan sun ga kaɗan najeriya ne ba za su baka ba sai dai su ba larabawa نعم to shine ake tambaya wannan zakkar ko sadaka ce dai bamu sani ba إيه me ya hukuncinta an bar nan gida sannan an je can ana ba larabawa sannan a can ɗin ma an an gane gida ba za a ba shi ba Mm, wannan ƙiyayya ta isa subhanallah.
a gaskiya bai kyau- bai kyautu ba haka ko ba yi wa Allah yadda yake so ba ko ba komai Allah ya ce wa ta zarkwar ba a ƙahu Mm, shi talakan mai kuɗi ya ba shi zaka a haƙinsa ne to ka ba makusanci ai shi ne ya fi da na nesa Eh, ka ga ɗan uwanka kuma ka san halin ƙasar nan da ake ciki da halin abin da ake ciki ai ya kamata a ce a bashi wannan mugun hali ne bai kamata ga masu yin haka ba kuma in an koma ma ko ai dan neman kubuta wajen Allah da neman afuwar Allah kwa ba 'yan Najeriya domin ai kudin nasu ne aka kwashe gaskiya.
Mm, aka rasa yadda za a yi da su aka je ana ana ɓannatar da su don wannan ba zaka ba ce ba ya ce ba za a ba wani ba sai wani Mm, ko ko an ce aka ba larabawa ta fi lada ko ta fi karɓuwa ne ba larabawa suke ba ba bangale suke ba da aka fari sai a ce ba larabe Na'am.
Mm.
Allahu Ai, ba Akbar.
su ma mai yabewa bai kyautu ba gaskiya akwai rashin mutunci a cikin haka Eh, ko ba komai mutum ai yaƙi yaƙi ƙasarsa kenan kuma ƙin ƙasa rashin imani ne saboda annabi ya ce hubul waɗani minal iman to kaga ɗan ƙasar ku mm, wannan ƙa'idar ƙa'idar mutane da ƙa'idar al'ada irin ta ɗan adam ko da faɗa kake da ɗan garin ku in kuka haɗu da shi a wani gari sai a mace da wannan ya zama ɗan uwa Mm, kaga ɗan najeriya ka kuma kana zaka kuma ka a a- a saudiya ko a wani koma a ina ne ka hana shi za ka ba shi wasu dai ka ba wanda baka sani ba sai jar fata Allah ya kiyaye bai kamata ba Mm, mutum ya ce ya yi zaka kuma karba na Allah ne a gaskiya dai ya kamata a gyara wannan alama ce ta cewa su masu arzikin mu ba sa so su ga mu talakawa mun samu kofarcin susa kenan saboda tsananin ki da hasada ɗan najeriya ba za a ba shi sadaka ba ma a ƙasa mai tsarki ko an haɗu da shi a wani waje sai dai a ba wani don kar a ba shi ya dawo da kuɗin gida subhanallah.
a gyara da Allah in dai don Allah ake a gyara Allah ya karɓi Allah ya karɓi ibadan Allah ya sauke.
kuma na ke hanawa Allah ya wadata mu Amin.
Allah ka ba mu daga gonga
sai kuma wanda yake tambaya hukuncin wanda ya ba da tsofaffin kuɗi aka ba shi sababbi amma kuma ya yi ƙari misali za a ba shi sababbin kuɗi naira dubu ɗaya to shi kuma zai ba da tsofaffi naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya a riba ne bai kamata ba ba ta fadali a yi ba ce ba kuɗi kuɗi kuɗi ɗaya kuɗin ƙasa ɗaya Eh.
naira dubu idan sabuwa ce in ba da dubu da ɗari ɗaya a wannan ɗari ɗayan ta kai riba ce haramun ne bai kamata ba in ka ba da dubu ɗaya a baka dubu ɗaya na'am don ba za ka je mika sabuwa dubu ɗaya ba a baka abin da ya fi na dubu ɗaya ka mika sabuwa a ce bai kai ba ai dubu ɗaya dubu ɗaya ce ba a canji ba wannan za a bai kamata ba duk wannan shine riba ɗin da aka faɗa Allah ya saka da alheri. sai kuma ne ce Allah ya ƙara wa shi lafiya amin a ana samun waɗanda ba musulmi ba suna wa musulmi sallama ko a wajen aiki ko a gurin ma'amaloli idan suka yi ma sallama kai ma za ka amsa musu sallama kamar yadda za ka amsa wa musulmi ko kuma akwai wani abu da za a yi musu a za dai amsa musu amma ba a amsa musu da cikakken yadda za ka amsa wa musulmi wanda ya saba komai za ka ga arna suna yi da mu komai muke faɗa za ka ga suna faɗa a yi mun kaza don annabi muhammadu kai la ilaha illa la kai la haula duk sun iya salamu alaikum to har ne ce maka salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum na'am eh Allah bai shirya mana su amin bismillah na'am واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري ya ce Allah annabi Musa ya ce ka sanya mun wato waziri daga cikin wato ainihin ahalina ma'ana dangina yan uwana sannan dai a cikin su din dai Allah Haruna nake so ka sa mun ya zama waziri na ka bashi annabta da manzanci ya zama tare da ni shi ne Haruna akhi dan uwana kaga mafa'uli na bi kenan ashirin bi azari da zan karfafu wato ainihin bayana cikin lamarin sadar da wato sakonka da shi وأشركه في أمري zai kuma in tarayya da shi wato a cikin lamari na ma'ana lamarin isar da كي saƙonka
نسبحك كثيرا domin wato ainihin mu tsarkake ka da yawa mu da bayanka ونذكرك kuma mu كثيرا ambace ka Allah zikiri zikiri kuma mai yawa إنك كنت بنا بصيرا Hakika kai ya Ubangiji Allah ka ka- ka kasance basiran mai sani mai gani bina da mu cikin isar da saƙonka ga bayanka.
قال قد أوتيت سؤلك يا موسى Allah ya ce hakika mun baka abun roƙonka da ka roƙa daga gare mu ya Musa mun baka shi ne duk wannan abubuwan da ya roƙa an bashi tun daga farko tun da ƙalar rabbi shara li sadari wa yasirli amri wa halil uqdata bil lisani yafqahu qawli duk da hasar kewa harshen sa in yi magana ana ji sai abin yayi sauki komai ya fita har izuwa wato ainihin ka bani mataimaki ya zama dan uwana ya zama kuma haruna shi ma roƙo ne an ba shi ƙarfafa bayana da shi ya ƙarfafa sannan kuma ya yi tarayya da ni cikin lamarin annabta wajen isar da saƙo an ba shi domin mu yi maka tasbihi da yawa an ba shi mu ambace ka ambato mai yawa duka duk an baka Allah ma da kansa ya ce haƙiƙa dai kai dai Musa m- mun baka abin da ka roƙa
ولقد مننا عليك مرة Eh, أخرى Allah kuma ka san Allah shi kaɗai ne zai ce ba ni ne ma kaza ba ni na baka ko ba gori ba ne kawai haka Allah yake wannan ka roƙa mun baka to Musa ka tuna ai Musa Allah mu ne hakika muka yi maka baiwa muka yi baya baya a gare ka wato maratan wani yayin ukura ba wannan ba wani lokacin ma ai mun maka wasu baya bayan kafin ma ka tambaya mun maka baya baya ko to su ne Allah zai faɗe su إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى ce yayin da muka yi wa'ayi na ilhama ba na annabta ba zuwa babarka da ta haife ka wato muka yi mata wahayi abinda kuma muka yi mata wahayi da shi shine muka yi umarni gare ta to kaga ɗaya kenan wato Allah ya ba a Musa tambayoyi da abin da ya roƙa sannan Allah ya ce ai kafin ma ka roƙi wannan mun maka wasu baye-baye guda takwas takwas ne to kaji ɗaya kenan daga ciki shine idan waina mun- mu muka yi mata wa'ayi yadda za ta yi da kai don kada a zo a ɗauke ka ko a yanka ka نعم sannan kuma bayan an mata wan- an ma- an maka wannan baiwar da aka saka a cikin tabuti aka saka aka jefa ka cikin ruwa ka tafi zuwa gidan fir'auna aka ɗauke ka a gidan fir'auna sai muka baiwa ta biyu wa laƙaitu alaika muhabbatan minni sai aka jefa soyayyar ka a cikin duk wanne ya ganka da da fir'auna da dakarunsa da asiya kowa wannan soyayya da kowa ya ji yana son ɗan wannan jaririn wannan ta biyu kenan sannan da Allah ya masa baiwa ta uku kuma wannan ya masa ita tun kafin ma ya zo ya wannan tambayar da Allah ta baraka wa ta'ala ta lafta su da ala a ayyuna ka je kuma duk abin da za ku gabatar na kira akan akan tsari na ne na tsare ku a ayyuna dinnan wato a bisa kala'ati wa hibzi tsari na ya tabbata gare ku na tsare ku ba abin da ne muku wannan tintini tun baka roƙi wannan ba sannan ta abu na hudu kuma bayan an tafi da shi din nan faraja ana ka ila ummika na'am baiwa ta hudu kenan ko baka roƙe ni ba Musa din nema wannan lokacin da aka je aka kawo ana neman mai bashi mamadu wacce ta zo ta bashi sai ya ki karba sai Allah tabaraka wataala ya sa yar uwar matarsa ta ji labari ga abin da ake ciki a wani kaule kuma aka ce ta yi mafarki ana neman misha da wannan yaran sai ta je cikin taron ta leƙa tana leƙa ta ga din nono an ba shi ta in da za ku yarda ai sai in je in kawo muku wacce na san in dai za ta ba shi mama zai karba sai ta ce aka ce maza maza ta je tana zuwa shi ta ta ɗauko babu sakin jikin da zo mu je tana zuwa tana ba shi mama sai ya karba sai aka ce to ta je ta shayar da shi za a biya ta Allahu akbar wannan ai baiwa ce ta hudu wanda kuma Allah ne wa annabi Musa tun Musa baiwa ta biyar shine wakatar ta nafsan ya kashe rai harka ta ya mutse aka dinga neman Musa za a kashe shi wanda kuma ya kashe yaron Fir'auna ne shine annabi Musa Allah ya tserar da shi har ya gudu ya bar bisira ya tafi madayana inda ya je wajen annabi shu'aibu ya zauna a can sai da shekarar goma har ma annabi shu'aibu ya bashi ya sako kaga wannan ni'ima ce ta biyar da annabi musa bai roƙa ba tun tuntuna allah ya masa sannan ta shida wafatan naka fito nan aka jarrabe ka jarrabawa fa aka jarrabe ka amma wannan jarraba da dinga yi maka ji Allah muka yi kokarin mu musu Allah mu muka baka ni'imar wannan tsira da cin jarrabawa da da haiwa daga samun matsaloli a cikin waɗannan jarrabobi da aka yi maka shine ce to abinda Allah kuma ya bashi ba tare da ya tambaya ba tuntuna a cikin neman Allah wato na bakwai shine ka wato ka zauna shekaru wani Allah ke cewa labista sinina din nan a cikin wannan shekaru da ya zauna wato ainihin a misira da fakon fir'auna da shi kullum neman sa ake kafin ma aiki ran to wannan zaman da iya na shekarun ana neman sa kullum gudu kullum buya Allah ya tsare shi har sai da Allah ya nuna ma ƙarshen fir'auna ya zama shine ya halaka wannan shine baiwa ta bakwai da Allah iwa annabi Musa da faralarsa ba tare da ya roƙa ba tun kafanin ya roƙi wannan sannan kuma ta takwas shi ne wasu ɗan a tukali na ɗin nan na'am na zaɓe ka da ma'ana na zaɓe ka na ba ƙabli nafsi ma'ana wato ina nufin nafsu ɗin nan na Allah anan shi ne wato wahayi na'am wa risalati wa iblagi risalati lil khalqi na zaɓe ka na baka wahayi na annabta sannan kuma na kuma baka ikon isar da saƙo ai wannan duk baka roƙe ni ba na yi maka su to wannan ka roƙon yanzu daga baya ma na baka utitu sulaka ya musa Allah ka je na baka a musa tuna kafin ka roƙen walaƙad mannanna alaika marratan ukhra na'am ai mun maka ga to Allah.
wannan yake nufi guda takwas din nan Allahu akbar na'am أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري
kaga duk sun haɗe نعم Allah kenan Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wato ainihin yayin da ne wayi zuwa mahaifiyarka ita ce wato ainihin lokacin da ta haife shi ta dinga ɓoye-ɓoye ya za ta yi da shi sai Allah ya mata wahayi wahayi kuma na umarni na ilhama ba wahayi na annabta ba nan wannan ita waliya ce ba annabiya ba babu annabi Musa saboda haka wahayin ilhama da wahayi na umarni da ake samu shine imma a bacci wa'ayi na bacci ko kuma a ilhama ana yi wa waliyan Allah to wannan wahayin ne Allah yi mata babu annabi Musa ya cikin wahayin ya umarce ta ana ƙazifi ki jefa shi wannan yaron naki fita buti wa naki sashi a cikin ɗan akwatu ƙarami fa ƙazifi sannan ki jefa wannan wato ainihin akwatin filiyan ma a cikin tekun na nil ɗin ki jefa shi rika iyalin bisahili ce kuma a cikin wannan kogin ne wato ci kogi zai tofo shi ya je hoshi a gefen kogi allah yake gaya mata abin da za a yi kenan umarnin da muka yi kenan ki je ki jefa shi akwatu a cikin akwatu idan kika jefa shi a akwatu ki sa akwatin a cikin ruwan ki jefa ki tafi in ji allah wahayin ilhama yi mata don ya kwantar mata da ainihin hankali Allah sai ce to ai shi wato kogi na yam dinnan zai turo shi ne a gefe za a turo shi a gefen kogi za a gan shi kenan ya huzu a duwulli wa a duwulla makiyinawa da makiyinsa shi ɗannan naki zai ɗauke shi zai rike shi shine fir'auna wa alƙaitu alaika mahabbatan minni sannan kuma zan jefa soyayya zan jefa soyayya da aka kare ka daga gare da na jefa soyayya a cikin duk wanda ya ganka da wanda ya rike ka har fir'auna da jama'arsa sai zama mutane duka suna son musa yana dan jariri fir'auna yana son sa duk wanda ya ga dan jaririn nan sai ya je yana son sa Allah ya jefa soyayya alƙaitu mahabbatan minni alaika na jefa soyayya tawa a kanka soyayya daga gare ni na jefa ta a cikinka duk wanda ya ganka sai ya so ka ai ni ne maka wannan ya ce to haka ko aka yi ana zuwa aka ɗauke shi aka ce ga wani akwatucen ga wani akwatucen aka ɗauka aka fito da shi aka buɗe shi fir'auna ya ga jariri kyakkyawa kowa sai ce na su kowa yana son wannan jaririn ta san kwarjinin annabta shi ne Allah ya ce kuma wali tusna abin ala aini sannan kuma wato aka raine shi ma'ana aka rainar da fir'auna ma'ana da annabi musa tashinsa da rainansa a wannan gidan tusna ɗinnan wani aiki ne wato ainihin a bisa tsari nawa tun yana karamin nan aka raine shi ya tashi har yi wayo har zuwa aikin annabta da aka yi masa Allah ya ce duka yana kan tsari na ina ta kulawa da shi babu abin da ya same shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a lokacin da aka tafi da shi aka kai shi wannan gida aka zo ana neman mai shayar da shi ba samu mai shayar da shi ba sai labari ya zo ita yar uwarsa yaya ce gare shi saboda haka sai ta tafi istamshi ukutuka yayin da yar uwarka ita ce ta tafi maryam ta tafi zuwa wato gidan fir'auna don ta ji ana neman mai shayar da jaririn nan ya ƙi karɓar maman kowa tana zuwa tana leƙawa da ta gani fata ƙolu sai ta dinga faɗa ta ce al'adun lukun alaman ya kafulo ba ce fa ka je fa larabcin da Allah ya bai ce fa qalat ba ta yi fa ta qulu sai ta dinga fada to lokacin da ake ta kokarin wa zai bashi mama ya sha to jama'a da yawa ta fada so daya ta kuma fada kafin ajiyo ni shine Allah yake ba mu labarin ta qulu ta dinga fada yawa shi sai zo da shi a fili mudari fa ta qulu ta dinga fada hal adullukum ya ku waɗannan jama'a masu neman mai sha da wannan yaron shin yalla na shiryatar da ku a bisa wanda za ta raine shi sai aka amsa mata yi maza ki je ki zo da ita shine sai ta zo ta zo da babar annabi musa shine allah ya ce da aka zo da ita aka baka mamanta ta ka karba faraja naka sai muka mai da kai ila ummika zuwa babarka bayan ta shiga damuwa ta dauka ta rasa jaririnta shine Allah ya ce man yi haka ne kai ta karra ainuha domin idaniyarta ce sanyi wala ta hazana kada ta zama tana mai bakin ciki da raguwa da kai sai aka dawo da ita wajen aka dawo da kai wajen ta babarka ta nutsu kai ma ka nutsu musanna Allah ya ce waqatalta nafsan haka kuma ka kashe wato ainihin rai na bakin na mutanen fir'auna wannan ya zamanto wani daga cikin mutanen da suke bin annabi musa yana da yawan fada da musiba da mutane sai ya zo ya fada da wani yana ganin annabi musa an shaƙe shi sai shi a ya annabin allah gashi zai kashe zai annabi musa ya zo ya raba shi ya fizge ya raba su ya ce ka daina fada kai kuma kaka cuce shi tafi washe gari ma sai ya zo ya gan shi da wani sai ya zo raba su fada sai wancan ya matsa ya kawo har duka a nan musa yana kai duka ya yi maruwan can an ce ya same shi fam a fuska an ce bai same shi ba ya kauce iskar marin da ya kai mas sai ya faɗi ya mutu nan da nan labari ya bayu fir'auna ya ci cewar ga musa ya kashe wani daga cikin mutanensa saboda zai tarewa mai imani da shi fada to shi kenan aka sa a nemo musa inda di yake ko gawarsa ce a kawo annan musa kafin ya bar misira ya tallabewa ya je ya buya ya je to bayan bayan kwana uku da haka annabi musa yana son ɗa yana son ɗa da yamma yana son hanyar da zai biya gari sai kuma ganin wannan mutumin nasa mai imani da shi ɗin sun kuma kacamewa da wani sun shaƙe juna suna fada sai ce yi musa zo ka taimake ni sai kai ne ba mutumin kirki ba ne annabi musa yana boya aikin da yi na shekaran jiya da kansa shi zai gudu ka kuma to shi ne sai to wannan kisan ran da yi da nemansa da aka dinga yi don a kashe shi Allah yake faɗa daga cikin nemomin da yama shi kenan Allah ce daga fir'auna ana ta nemansa ga kuma halin da ya shiga na tsoro Allah ce fana jaina ka minar gam sai muka tserar da kai daga bacin rai da ka shiga ciki na wannan kufatan naka muka kuma jarrabe ka fitonan jarrabawa mu ga cewa za ka iya mana sai muka jarrabe ka a bisa afkuwar waɗannan abubuwa na haɗari fitunan jarrabawa fa don jarraba ce daga Allah amma menene ni'imar a ciki sai muka tsamar da kai muka tserar da kai fattanna ka fitunan wa akhlasna ka kuma muka tsamo ka muka tsarkake ka daga barin wannan duk musibu duk wannan fitintunu da Allah ya zubo na jarraba sai ya tserar da annabi wato ainihin Musa bai samu shiga cikin gararin wannan jarraba ba ko kuma a kama shi saboda haka Allah yake faɗa cewa wannan dukka daga cikin abin da muka yi maka ne daga nan shi ne sai ya tafi kuma ya ta kama hanya ya ta hanyar madina hanyar madina wala bisna sai ka zauna kuma sinina shekara goma fi ahli madina cikin mutanen madina daga nan da ya fita ya kama hanya ya bar misira a boye kawai sai ya tafi wajen annabi sha'ibu ina zuwa madina sai ya je shi kuma bai san inda zai je ba amma dai ya shiga madina kuma ba wai sha'i ya san da annabi sha'ibu bari ya tafi ba a allah dai ya ba mu labarin aiko ya mutu inda ya zo har ya haɗu da 'yan mata guda biyu 'ya'yan annabi sha'ibu suna neman jan ruwa ya taimaka musu ɗayar babbar sai ta ga kai wannan mutumin kirki ne ta ji kawai Allah ya sa mata sansa a cikin zuciyarsa saboda haka da suka zo ya zuba musu ruwa ya dora musu suka tafi suka je gida an ji jadi yadda aka yi ko ake ce ai mutumin nan mai karfi ne amintacce ne shine tana ta yabansa annabi sha'ibu ya ce to a kirawo shi a yi masa alheri tun da ya taimaka muku a kirawo shi mu ba shi ladan shawar da ruwan da ya muku da dora ku da ya yi sai suka yi maza wato ainihin ta tafi ita wannan ɗayar ta ce ta ganshi yana zaune a gefe waje ɗaya ta ce babanmu ya ce ka zo zai gaishe ka don ka taimaka mana shi kuwa musa ba abin da yake yana zaune a gefe ne yana jin yunwa da abin da zai ci babu yana can gefe wajen masu ɗiban ruwa yana zaune shi kaɗai saboda haka a lokacin nema ya yi addu'a kasan su annabawa saboda gudun duniya da tsoron Allah ko da yake wasu waliyan ma sun gaji haka ba za su daga hannun su ya Allah ka ba mu kuɗi ba ko Allah ka ba mu abinci ba ma sa wannan zancen sam sai je kawai gefe ya zauna yana cewa Allah ni mabukaci ne abinda za ka sauka mun na daga alkhairi ka sauka mun da shi ni mabukaci ne Allahu akbar eh, zuwa alkhairanka yunwa ce ta kai ta kawo to yana cikin wannan allah sai ya amsa annabi eh, shu'aibu ya aiko ya zo to shine yana tafiya yana zuwa da ya tashi za su tafi ita ta san hanya sai ta shige gaba suna tafiya sai iska ta taso sai wato kamar a ce rigarta wacce ta lullube har diga-diginta iska na tasowa sai kaf- sai iska ta ɗaga rigar sai annabi musa ya ce a iska na ɗaga mata kafa karye kafata sai ya ce ta dawo baya ta dawo baya ta tsaya a baya zai yi tafiya ya ta tafiya inna duk za a yi ta dinga gaya masa yi dama ya hagu mai aka bai kuma yarda ya ganta ba ko ya ga rigarta sai ta koma baya to shine da ta zartar ce da baban gashi ya zo sai ta gaya masa kafin ma ya gan shi ta ce kai baba wannan bakon inna hula ƙaunin rami mai ƙarfi ne amintacce Allahu akbar sai kira yar uwa ya ce gaya min dalilin da kika ce masa mai ƙarfi ne kuma ki gaya min dalilin da kika ce amintacce ne sai ta ce wannan rijiya wannan dutse mutum arba'in ne suke ɗagawa su su kawar da hannu ɗaya ya cire ya ajiye subhanallah ya cika mana ruwa kuma a fa yana jin yunwa Hmm.
ina ga ya koshi subhanallah
ta ce to kaga wannan ai mai karfi ne ya ce na yadda mai karfi ne to ina kika ga amana da kika ce masa amintacce ne ta ce da na je taho da shi da iska ta fara ɗaga riga kafata za ta bayyana ya gani ba gani ya yi ba amma da ya fahimci iska in ta ɗaga zai ga duniya ta sai ya ce na dawo baya zai yi tafiya a gabana in dinga gaya masa yi waje kaza yi kaza yi kaza haka muka zo gida nan na san wannan mutumin amintaccen mutum ya ce to kin yi gaskiya shi ne da ya zauna a wannan gari wajen annabi ainihin wato um, shu'aibu ya zauna ya ba shi ya ce to yana nan tare da shi ya ce to zan baka yan nan ta wata na san ka kaji yadda ake mutanen Allah yadda an gana Allah kuma yarinyar nan ta ji ta yadda da na Allah ne shi tana sansa tana shauƙinsa sai ya ce to zan baka yata amma sadakin da za a yi zama na yata ne shine ga dabbobi na kai min kiwo shekara takwas subhanallah in kai kiwon nan shekara takwas sai in baka yata a maimakon sadaki amma kana da zabi za a iya ɗaura aure da komai sadakin zai zama ajali sai ka ci gaba da kiwon Ka- shine sadakin idan kuma sai ka gama shekaru takwas ɗin sannan a ɗaura auren duk ba damuwa ba shi idan ka zo kana son yarinya tana makaranta ka ce ka ɗan saurara ta gama makaranta ko Hmm.
kaga ya halatta amma fa sai da zaɓinka na'am in kaga ai ya ce in ka yadda ka gama shekaru takwas ɗin a ɗaura auren in ka yadda in kuma kana so a ɗaura aure ka ci gaba da aikin biyan sadaki nan na shekara takwas har ma ya ce wa yin atimamta asharan famin indika Hmm.
idan ka cika goma kuma suka zama shekara takwas ka cika biyu don a ji daɗin kirga Hmm.
ya zama shekara goma wannan daga kanka ne amma takwas ne ne abin da to shine wannan zaman da ida abin da ya faru saboda haka da abin da ya faru a nan musa saboda tsananin kiyayewa irin ta wa- um, annabawan allah sai ya ce ya yadda zai cika masa zai yi shekara takwas kuma in yana cikin shekara takwas abin da hukunci ya bayar zai iya yiwa ya cika biyan su zama goma amma a ɗaura masa aure da matarsa Hmm.
kaga a nan akwai akwai tsarewa da kiyaye haƙƙin Allah domin yanzu ka zo gidan su mutum da yarinya zan dame mu ya budurwa an ce taka ce za ka zauna kana musu hidima a gidan nan shekara takwas ko goma tana ne goma dan abinci kana nan kuna dan yin sigi na kaga ba san mene annabawa annabawa da tsoron Allah suke sai ce a daura aka hada aure aka yi komai sannan ya ci gaba da biyan sadaki da kiwo suna tare shi sa aka samu yaya aka haifa aka samu 'yan samari da 'yan mata kafin ma goman ta cika ya tashi tahowa shi sa lokacin da suka taho za su shige inda ya hango wannan haske faƙala la'alihim kusu to hadda 'ya'yan ne da aka haifa su biyu maza da ɗan ƙarami kuma da 'yan mace to wannan shine falabista sinina ka zauna shekaru ma'ana goma fi ahli madayana a cikin wato madayana kana nutse baka komo misira ba ka samu ya wajen annabi sha'ibu ka aura har ta haifa maka yan yaya wannan duk daga cikin wato ni'ima da baiwa da muka yi maka ne wanda ma baka roƙa ba sun maje ta ala ƙadari sannan ka zo kuma ya musa ka zo wato a bisa saninmu da ƙaddarawa mu cikin ilimin ka zo kuma da da risala sabo daga ubangiji a lokacin shekarunka suka cika arba'in sannan allah tabaraka ta'ala kuma ya aiko ka ka taho wato zuwa ainihin fir'auna ɗan ka kawo sako allah tabaraka ta'ala ya ce kuma wasu ɗana a tuka ni allah na zaɓe ka linamsi ma'ana ga kaina ma'ana na zaɓe ka don wato ainihin ballagar da risala saƙona na kuma zaɓe ka na baka wahayi shi ne na ce da kai izhab ka tafi an ta wahu ka kai da ɗan uwan nan naka shi ne haruna ka tafi zuwa mutane a misira ka je ka isar da saƙo tafi bi ayati da ayoyin nan na guda tara wala taniya fi zikiri kada ku sake ku yanke da kai da waɗanda suka imani da kai da ɗan uwan naka mataimakin ka shine haruna kar ku yanke kar ku yi fatara daga barin ambatona da tsarkake ni
izhaba ila fir'auna innahu taghi ku tafi kai da ainihin ɗan uwanka haruna zuwa fir'auna haƙiƙa fir'auna wato ainihin daga ya yi dagawa ya shishige iyaka ya yi da'awar rububiya
faƙula lahu ƙaunar layyinan la'allahu ya tazakaru au ya
da kai da haruna ku gaya wa fir'auna zance mai taushi karku masa hayaniya da haya gaga ku bisa hankali zance mai taushi ake yi ga manya duk wanda ka zo kake neman sa da shirya ko kake neman sa da ya samu wani abu ko ka samu wani abu a wajensa ko haɗin kai to kaga sunna Allah kenan da yake koyawa annabawansa kai ka kwantar da kai kai a hankali ku gaya musu kalma wato ainihin mai daɗi mai taushi la'allahu ko cewa shi watakila ya tazakaru zai wa'azantu أو يخشى كوكما زي صوران الله يقوم ويدين شركا قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغي سيسكت يا أبنجي جمع الله annabi haruna ya isar da sako annabi musa gaya wa haruna ga sakon allah to sai suka fara munajaci da allah da annabi haruna da musa suka ce ya ubangijin mu allah mu dai muna tsoro lamarin firauna muna tsoron an ya furda alaina kada wato zarciyar azaba da zalunci a kanmu ya mana hukuba au an ya ɗaga ko kuma ya yi mana girman kai ya mana ɗagawa ya nemi ya cutar da mu shi muke ji قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى Allah ya ce da annabi Musa da Haruna kar ku ji tsoro hakika tabbas ni Allah ma'akuma ina tare da ku da taimakona da kiyayewa ta asma'u ina jin duk abin da fir'auna zai gaya muku wa'ara kuma ina ganin abin duk da zai aikata gare ku ba zan bari ya cutar da ku ba
fatiyahu faqula inna rasula rabbika fa'anzil ma'ana bani فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى Allah ya ce ku je dai ku je wa fir'auna in kun je da kai da haruna ka kula ku faɗa gare shi ku ce inna rasula rabbika نعم mu manzanni ne guda biyu na ubangijinka Allah farsil ma'ana bani isra'ila ka aiki kuma banu isra'ila tare da mu a je sham a tafi a gwada a tabbatar mu manzannin ne ko ba manzannin ba ne tun da kai ba ka san abun ba haɗa mu a je inda za a tabbatar da abun mu mu su ne ma- mana ko da yana da kokonto to ya haɗa mu da manzanninsa yaransa a je a je a a tabbatar da cewa mu manzanni ne saboda haka Allah tabaraka idan wala dan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce abinda za ku gaya masa kenan wala tu'azzibhum kada kuma ka azabce su su yan asken naka duk wanda za ka haɗa ka bar shi ya tafi tare da mu ya je ya gani duk wani abin da zai zama na wahala da mu da shi kada ka yi mana azaba kar ka ɗora mana wahala wajen tafiyar da za mu tafi zuwa sham ɗin karji ina ka haƙiƙa mu mun zo maka ne biyayatin da aya mana da hujja wacce take wadiha min rabbika daga ubangijinka bisa cewa mu manzannin Allah ne ka sani fir'auna in ka bi ka tsira an kuma baka kabu bare za ka gamu da Allah amma wassalamu aminci ya tabbata alama ne ta ba alhuda a bisa wani duk ya bi wato ainihin shirya ma'ana ya kuta daga azabar Allah hakika ba za ka samu matsala ba mutukar ka bi إنا قد أوهي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى hakika cewa mu mun yi wahayi zuwa gare mu wato annal azaba an mana wahayi in ji su musa suke gaya wa fir'auna hakika an yi wahayi zuwa gare mu cewa azaba ta tabbata bisa wannan ya karyata lamarin Allah wa tawalla ya kuma juya ya bujire ya ba da baya
قال فمن ربكما يا موسى fir'aun ya gigice ya ji manya-manyan maganganu ya ce a wai waye ubangijin nan naku ne ya kai musa da kake ta faɗarsa قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى kala sai musa ya ce rabbuna ubangijin nan namu da ya aiko mu shine allazi a da kulla shayin wannan da ya ba da komai da komai na halitta duk shi yayi halaka hukuma ya halicci halitta sun ma'ada sannan kuma ya shiryatar da wanne ya so shiryatar da shi قال فما بال القرون الأولى sai fir'auna ya ce to me labarin halin jama'u na al'ummatu na farko da suka shuɗe kamar nuhu da jama'arsa da hudu da ludu da salihu wai menene labarin su su ko me za ku faɗa a kansu cikin bautar gumaka da suka yi mutanen nasu da za ku zo ku ce yanzu ba za a bauta mana ba نعم ba za a yi bautar gumaka ba na kasan shi fir'auna dan tsananin lalata ya yarda da gumaka alloli ne kuma yana da alloli amma shi ya ce shi ne babban allah سبحان الله dan shi ya kai ya yi bautar gunkin har ya daina yi kuma shi yake bautawa amma bai hana a bautawa gumaka ba amma a zo a yi ma bauta tasa ta musamman dan shi ne babban Allah.
ana rabu kuma la'ale ba ko Allah to ai shi ne abin da ya faru to saboda haka sai yake tambayar annabi musa to idan kun zo kun ce mu bar a bar bautar gumaka ba ni labarin mutanen farko da suka yi bautar gumaka mutanen nuhu ba su yi ba mutanen annabi hudu ba su yi ba mutanen ludu da salihu duk ba sun yi bauta ba to yaya lamarin su yake قال علمها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى Ƙala sai Musa ya ce ilmu a ilimin wannan da halinsu su da suka shuɗe inda rabi yana wajen Ubangijinmu don ba a aiko mu mu kiyaye waɗannan ba mu dai a yanzu muke magana. Abin da ya faru zamanin Nuhu da Hudu da Salihu da Ludu wannan a yi da gurin Allah yana kuma cikin littafi shine alauhul mahfuzu da abin da suka yi da sakamakon da za a yi musu duka ranar alkiyama za a yi musu. sanin wannan yana cikin littafin Allah la yudillu rabbi ubangiji na Allah duk wannan babu yana fakuwa wani abu baya fakuwa daga barin ubangiji wala yansa don haka ubangiji abin da ake nufi la yudillu kaga fasara Allah baya bacewa wala yansa baya mancewa amma dan ladabi sai ka ce wani abu baya bacewa ubangiji la yuzillu rabbi ma'ana wani abu baya bacewa daga wajen Allah yana sane da shi sannan kuma Allah baya mance komai da komai kuma komai sai ya yi sakayya a kansa الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى ubangiji Allah shine wannan allazi ja'ala lakum al'arda mihadan ya sanya ƙasa ta zaman toshin fada a gare ku mai tauri da za ku taka ba ta burmawa wasu laka lakum biha subula ya sauƙaƙe in zura muku ta farkuna a cikin ta ku tafi ku je duk inda za ku je a cikin ƙasa wa anzala minas sama'i ma'an daga nemomin dai da Allah mahalicci ya muku ya kuma saukar da ruwa daga sama ku yi shuka ku ji daɗi ku kun san wannan duka zance ne wannan Allah yake yi da ku faru makata fa kharajna bihi azwajan Allah ce muka fitar da wato daga daga ruwa muka fitar da wato nau'o'i daban-daban sunfi sunfi shine na min nabatin shatta na daga tsirrai mabambanta da za a ci a ji daɗi wannan nabatin shatta sufa ce ta azwajan ma'ana sunfofi daban-daban wani abun mai zaƙi wani abun kuma mai tsami wani abun gashi nan baki wani abun ja gashi nan duk abubuwan ci dai Allah tabaraka ta'ala ya ce shine ya fitar muku da shi daga sababin saukar da ruwa daga sama
كلوا ورعوا نعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهي kulu ku ci daga abin da muka ɓirran muku da shi da aka saukar da ruwa daga sama sannan wara a wura da hamakun kuma ku kiwata dabbobinku na ni'ima raƙumi ne shanu ne tumakai ne duka dabbobinku na ni'ima ku ciyar da su daga abin da muka fitar da shi daga tsirrai inna fi zalika haƙiƙa cikin wancanan ka da Allah ya ambata dinnan la'ayatin wallahi akwai ayoyi da izina da wa'azi amma li'ulil nuhai da ma'abota wato hankali ma'abota kaifin hankali da basira
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى Allah ce wato ita ƙasar nan da aka fitar da tsaron nan daga ciki aka yi muku hanyoyi kuke ta tattakawa ku je inda za ku je ai min ha halaqnakum daga gare ta muka halice ku dan da ita aka halice jikin ubanku annabi adamu wa fiha nu'idukum cikin ta za mu mayar da ku duk wanda ya mutu sai a mayar a sai a sa shi a haga ƙasa ai kabarin sa a ciki saboda haka duk inda kaga an yi kabarin mutum to ƙasar wajen da ita aka kwaso aka yi yunkun jikinsa Allahu akbar duk wanda kaga kabarinsa a gurin inda duk da ƙasar mutum take yunkun jikin ƙasarsa to da nan ake haɗawa in ya mutu sai an je an sa shi an cike gurin Allah.
shi ne za ka ga in aka sa shi za ka ga in kai kiyasi za ka ga kamar ƙasar da aka kwaso wato ya kamata a ce in an cire kaba in an san haka ƙasa in an haka ƙasa za ka kamata yi ka ce ƙasar nan da aka fito in an mayar ya kamata a ce ta fi haka yawa tudun kabari na'am komai girman mutum da an sa shi sai kaga an ɗan- an sa ƙasar ta ɗaga ɗan ɗagawar kaɗan ne na'am ƙasar da aka fito amma saboda shi ciki cikin na wajen ne na'am aka mai da shi Allahu akbar kowa da ka sani a duniya inda duk kaga an mai da mutum ko annabi adamu inda yake a kwance wajen ƙasar da nan aka haɗa aka yi shi annabi muhammadu ne kadai ba haka shi ba haka ba ne shi ba haka ba ne zan yi magana ƙasarsa yana aka fito a arar gomi wajen na nan a ramin can ne aka yi jikin amma shi ba can aka sa shi ba saboda girmamawa irin ta Allah Allahu akbar wurin na nan ka taɓo ƙasar ka sha ka ji daɗi Eh, annabi muhammadu ta saboda haka cikin ƙasa ne ake mayar da ku a bayan kun mutu a bai da ku ina aka ɗebo ku a yi kabarburan ku sannan wamin ha na Allah ya ce daga ƙasar ne ko muke fitar da ku ranar alkiyama yayin tashin alkiyama za a fito da ku marratan wani lokacin ukura wani lokacin ya zo kuma aka yi busa kuma kowa sai ya fito sai Allah ya furfuto da kowa daga wajen ƙasar nan sai ramun muka sai kaga kowa ya furfuto in kowa ya fito ne shikenan Allah sai ya umarci kuma kowane rami sai ya dinga haɗewa haka kamar rumar ne kama za sai kowane rami ya haɗe sai ya lebar babu kowa nan gudun da za a yi da fitowar da za a yi ba za a ce a faffada ba nan da za a ce an bude kabari kowa ya fito kowane kabari a bude na can kabarin in ya taso ya taho fadawa nan zai can ma rubtawa zai a'a ana fitowa Allah zai normally stress din kasar kowane kabari kuma ya normally daidai kasa ta zama ta yi daidai
ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى hakika mun ganar da fir'auna ayoyinmu baki ɗayanta guda tara nan da aka ba annabi musa faka zaba sai fir'auna ya karyata ta kuma ya ma ɗauka cewa wai sihiri annabi musa yake wa ba kuma ya ƙi yadda ya karɓi ayoyin ko ya kaɗaita allah قال أجئتنا لنخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى ce kai musa nan da annabi da annabi musa ya zo aka fara gwada abubuwa da wasa da macijin nan da zama da sirorin masu sihiri duk suka zama sun yi karya sun faɗi annabi musa ne a gaba sai ce yi kai musa ka zo ne da ta jana min ardina domin ka fitar da mu daga ƙasar nan misira kake so ka kwace ka mallake ka kore mu bi sihirika da sihirinka to ba za mu yarda ba kudin banza tun yaushe aka gama kuma aka fidda kudin aikin ba na Allah ba ne to tun daga nan ya kamata mutane su dinga lura da lamarin Allah kar wani ya bugi kirji ya ce ya iya dan me za a yi kaza mu za a yi wa kaza muna garin nan a yan garin nan ko kuma a ce a yi ma ga yadda za a yi kukusuwa amma maganar da yake nufi da annabi musa kenan muna nan muna zaune ka zo don ka fidda mu daga ƙasarmu da sihirinka to ma ga yadda za a yi sun ko gani Allah ka kiyaye na'am فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى ce ainihin to na sannu za mu zo maka da wani sihiri irin naka tunda sihiri kake yi ka zo ka muci sanda ya zama macici hannunka ya dinga wani haske to za mu zo da sihiri irin naka muna da masu sihirin da za su yi mu'arada da kai waje albaina na wa bainaka mawaidan kai da kanka musa ka sanya lokaci na alkawarin da za mu yi mu zo mu haɗu a haɗa ka da masu sihiri a buga a gani wannan lokacin da wannan alƙawarin da za mu za a sa to mu zamanto la na ulifuhu ba za mu saba shi ba na hannu mu wala anta wala kai ya zamanto an tabbatar da wannan makanan sawai a samu bigire wanda yake madaidaici a tsaya a daidaituwar wajen zama da kuma daidaituwar lokaci ya zama ya daidai kar mu saba قال موعدكم يوم الزينة وأن يهشر الناس ضحى Ƙara sai annabi Musa ya ce da izinin Allah, wahayin Allah ya same shi a gurin take, mau'idukum alkawarinku da za a zo a haɗu ya zama yawan zinaci ranar ado shine ranar idi suna yin idi nasu to a bari sai ran idi in kun taru an haɗu kowa ya fito ranar da kowa ya ado wa an yi sharar nasu sannan sai a tattara mutane mutanen misira duk a sanar da su su zo a haɗu duhan lokacin da za a haɗu kuwa shine lokacin wada'a فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى Mm, saboda haka fir'auna sai ya juya an gama komai an tattauna da annabi musa an tsaye da komai sai fir'auna ya juya ya tara kaidinsa da duk wani sharri da zai da sihiri da masu sihiri duk ya sa aka kikkirawo su daga ko'ina a ƙasar misira sun mata sannan sai kuma ya zo wato ranar wannan ainihin alkawarin قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى
abin da ya faru su sun zo ne da aka tattaro su waɗanda aka tabbatar duk ƙasar ba wanda ya san sihiri irin su manyan mayu sosai wanda kowa ya cire musu hula su saba'in da biyu ne haka ce gashi yana mai da maciji sanda ta zama suka zo za su kore shi suka haɗo nasu sharorin duk suka taho sai suka zo kowa da sanda da igiya aka zo shi ne suka haɗu aka zo ga annabi musa da aka zo ana haɗuwa ƙala lahun musa sai annabi musa ya fara gaya waɗannan mutanen sai ya ce oh wai laku mana kaitanku kaitanku waɗannan ku ne masu sihirin da kuka zo za ku buga da ni to kaitanku la tabtaru alallahi kaziba kada ku kage ƙarya fa ku ɗora ga Allah ku nema ku haɗa shirka ku ƙarfafa in kuka yi haka ubangiji Allah ta bara ko ta'ala zai halakar da ku ya tishe ku bi azabin da azaba daga wajensa wa kada khaba maniftara hakika wanda ya kai karya ga Allah wannan ya ya sara ya tabe
فتنازعوا أمرهم بينهم وأصروا النجوى قالوا إن هذان لساهران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسهرهما أن يخرجاكم من أرضكم بسهرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى شكرا سنانا غانا وموسى هارون سنزو sai gigita ta samu masu sihirin duka ga nan musa kuma yana faɗin gaskiya to ka san bokanci ƙarya ne sai suka koma suna raɗa wa fir'auna wannan na a ƙaro kuɗi ne ta gani in boka ya ga abu ya fi ƙarfinsa ko kuma sai ce a aikin babba ne za a ƙaro kuɗi suna so su ci kuɗin banza sai suka ce wato bata na za'u amrahu bai nahu sai suka ga musa da haruna sai su isu wayannan bokayen masu yawan nan su saba'in da biyan sai suka dinga miti tsakaninsu suna jayayya a cikin maganarsu wa asirin najwa suka asarta wato ganawa da zancen da yake tsakaninsu saboda haka sai suka dinga kokarin sanar da fir'auna fa abubuwan nan ba wasa fa kalu sai suka faɗa a junansu ina zai ne hakika waɗancanan nan biyu musa da harunan nan da sahira ne wallahi tabbas hakika masahirta ne guda biyu da gaya wa sarki yurida ne suna nufi su biyun nan an yi hurja kummin arabikun su fatar da ku daga ƙasar ku dama ba abin da fir'auna ya fara faɗa ba to shi boka sai ya rufe wannan ka gane ya sace amsa kaje ka ce ina nan ni dai da na kwanta bacci sai an mafarki da ita jiya ma sai da ta biyo ni ko aka turo wani bakin kare ya biyo ni na ya gudu na ya gudu boka yana ji a komai sai ya zo an zauna za a an yanka kudaden da za a ce ai jifan ka aiki sosai ana bakin aiki wannan makaran bakin aiki abin daga bakin wanda ya zo abin ake satar amsa na bokanci inda ya ce kuna so ku fitar da mu daga ƙasanmu ne ku mallake ƙasar nan kuma fir'auna abin da yake ta faɗa kenan sai suka ce masa wayannan su biyun nan manya-manyan masahirta ne kuma suna nufin kawai su fitar da ku su kore ku daga misira ne da sihirinsu wayan aba bi dariƙa cikin masala su tafiyar da tafarkinku da addinin ku da aƙida ku mai kyau ta bautar gumaka da kuma cewa kai ne babban Allah wannan suke so su kawar
fa ajmi'u kaidakum thumma tusaffa وقد أفلح اليوم من ya استعلى ce to sai fir'auna yana da fusata ya ce ku ne kawai ku haɗo duk wani kaidon ku da duk wani sihiri da kuka sani ku haɗo ku zo kawai kuma zo ku zo ku yi sahu sahu a gaban mu duka ga musan ga haruna za a buga ku da su sai ce wa kadaf laha al-yawma man ista'ala wanda duk ya sama ya galaba ya rinjaye Musa da Haruna da sihiri kuka kada nasu sihirin to duk wanda ya nasara a kansu hakika ya samu babban rabo domin za mu ba shi kyauta mai yawa mu kusanto da shi zuwa wajen mu alhamdulillah Alhamdulillah.